بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren 26 ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1428 daidai da goma ga watan jun muna karatun littafin umdatul ahkami al-kubra ta al-imam al-hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna cikin karatu a cikin babin haila a yadda muka fara shiga a jiya sai lokaci ya ƙure mana a yau za mu tashi hadisi na ɗari da goma sha hudu a inda yake an ummi salamata radiyallahu anha anna imra'atan kanat haraqu dama الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنتظر آه لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيدهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستغفر بثوب ثم لتصلي أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه wannan hadisin mala ya ce an ummi salama ta radiyallahu anha daga uwar mumine ummu salama Allah ya ƙara mata yarda annam ra'atan kanat tuharaqu dama haka yake ko akwai ɗaure akan haɗin nan ne shakka wannan tuharaqu ne ko tuharaqu dama haka yake tuharaqu dama ad-dima'a الدماء كو إيه تحرق الدماء wata mata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ta kasance tana zubar da jini wato jini yana zuba ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fastaftat laha ummu salamata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai wannan matar ta je wurin matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai suna ummu salama sai ta sa ummu salama ta tambayar mata manzon Allah wato abin da wannan magana take nuna mana shine yana daga cikin hanyoyin tambaya shine in ka ji nauyin tambaya sai ka sa wani wakili sai maka tambayar to kasantuwar wannan mace mace ce wadda ta ji nauyi la'alla ya zan ta ta wurin annabi sallallahu alaihi wasallama kai tsaye sai ta je wurin mata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mai suna ummu salama sai ta sa ummu salama ta yi mata tambaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da aka tambayi manzon Allah cewa jini yana zubar wa wannan mata wato jinin baya tsaya mata jini na zubar mata koyaushe faqala sai ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce litanzur عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر sai ta dubi adadin kwanaki da yinin da take yin hailarsu a cikin wata kafin wannan larurar ta same ta kabla an yusiba allazi asabaha kafin wannan larurar ta same ta idan ba manta ba jiya na yi wannan bayanin idan jini ya tsinke wa mace baya tsayawa ta zo ta tambaya abu na farko da zaka fara gina ta shine shin ta iya tuna kwana nawa take yin haila kafin larurar ta same ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ta duba kwana nawa ne take yin wannan haila kafin wannan larura ta jini ta same ta sai ba khallafat zalika idan waɗannan kwanakin suka wuce mata a kowane wata faltartasil to sai ta yi wanka summa sannan kuma litastafir sannan sai ta sa ƙunzugu wato ta samu auduga sai ta sa a farjinta ko ta samu wani tsimma sai ta sa domin tunda kun ga jinin yanzu na haila ya ƙare na istihaba zai ci gaba da zuba ko to a ƙarƙashin haka ta rinka sallah tana yin sallah kuma jinin yana zuba ko a masallaci ko a wurin sallarta sai ce to bayan ta yi wanka sai ta samu tsumma wanda za ta yi kunzugu da shi sai ta sa tsumma litusalli sannan sai ta ci gaba da yin salloli a cikin sauran kwanakin da suka rage wannan hadisi al-imamu abu dada da nasa'i da ibnu majah suka ainihin fitar da shi gashi malam ya ce sahihun wannan hadisi sahihi ne rawahu abu dauda al-imamu abu dauda ya rawaito shi a lamba ta 277 wan nasa'i al-imamu nasa'i a mujalladi na daya shafi na 182 zuwa 83 wa nahawu wa nahawu ibn majah haka ibn majah ya rawaito kwatan kwatin shi wato ba su yi iri ɗaya ba sai dai makamancin shi na a lamba ta 623 eh a ƙaɗin duk sanda kaga ƙa ba bai haƙi ba ne in kaga ƙa ibnu maja ne ƙazuini har ya faɗa mana tun farko ka duba muqaddima idan bai haƙi ne ha za ka gani ha ha babba to malam ya fassara waɗannan kalmomin na riga na fassara mana su al istisfar din shine kunzugu wato ta sa auduga ta tare ainihin farjinta to kamar yadda na faɗa jama'a kun ji ga yadda bayanin yake duk matar da ta zo maka da irin wannan larurar cewa algafata malam jini yana zubar mini har baya daukewa to abu na farko sai ka tambaye ta dama kwana nawa kike yin haila tun kafin larurar ta same ki in ta ce maka kwana biyar sai ka ce mata to duk wata sai ki zauna kwana biyar ba kya sallah ba kya azumi idan sallar magariba rana ta faɗi a rana ta biyar to shikenan sai ki wanka sai ki ci gaba da sallar magariba da isha da sauran sallolin da za su biyo baya a cikin wannan wata amma saboda jinin na zubar mata sai ka bata umarnin ta samu auduga ko wani tsumma wanda za ta rinka sawa a farjinta saboda kada tana ibada jini na ɗigar mata ko kun fahimta to shi wannan jini na istihada ba na jasa ba ne jinin haila ne na jasa amma jinin istihada shi ba na jasa ba ne don kaka ce to yaya za ta yi sallah kuma da shi a shi yanzu hukuncin shi hukuncin abin nan ne wato wani abu ne da ke zuba kawai ba ya ɗaukar hukuncin jinin haila عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المستحابة daga adiyu dan sabitin adiyu ya karbo daga mahaifin shi daga kakan shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya bayani game da mata da take fama da jini wanda jini ya yanke mata ya tsinke ya ci gaba da zuba sai ce ta ba'u salata ayyama aqra'iha ta daina yin sallah kwanakin da jini yake zubar mata sun matartasilu sannan sai ta ainihin wato wato kwanakin akara al'akara a nan haiba ƙuri shi ne if mufradin shi al'akara kwanakin hailarta da ta saba wannan yana ƙarfafa waccan riwayar ne kwanakin hailarta da ta saba to sai ta daina yin ainihin sallah sun matartasilu sannan sai ta wanka wata sumu sai ta azumi wata salli sai ta ci gaba da sallah wata tawabba'u inda kulli salatin sai ta rinka yin alwala a wurin kowace sallah wannan riwaya malam ya ce abu dauda ya fitar da ita da turmidi shi malam ya takhriji a ƙasa ya ce ba'ifin wannan hadisi ba'ifi ne rawahu abu dauda al-imamu abu dauda ya rawaito shi a lamba ta 297 wa turmizi turmizi kuma a lamba ta 126 wa ibnu maja ibnu maja a lamba ta 665 min tariqi sharik ta hanya ainihin sharik an abul yaqazan daga abul yaqazan sai ce wahuma ba'ifani da shi sharik da malamin shi abul yaqazan dukkan su mutane ne masu rauni an adiyin bihi daga adiyi adiyi kuma rawaito wannan hadisi qala az-zahabi fil mizan al-imam az-zahabi ya fadi a cikin mizan al-i'tidal yace walidu adi ibn sabit majhul al-hal shi kuma mahaifin adiyi dan sabit din wannan da aka ce sabit da yace an adi ibn sabit ko an abihi to mahaifin nashi sabit din shi kuma ba a san halin shi ba li'annahu ma rawa anhu siwa waladuhu domin babu wanda ya rawaito wannan hadisin ainihin wato in ba wannan dan nashi ba to kaga majhulul hal to ya kamata ya zama majhulul aini kenan akan abin da aka fi sani na ainihin istilahi na fata an gane wal hadithu ba afahu abu dauda wa aidan at-tirmidhi wannan hadisi abu dauda haka tirmidhi duk sun raunana shi wannan hadisin jama'a ko da ya zo a ma'anance yana tabbatar da wancan hadisin ne amma kuma a hukunci hadisi ne ba isi wa an aisha radiyallahu anha anna umma habibata istuhibat sab'a sinina aisha Allah ya kara mata yarda ta ce matar annabi mai suna ummu habiba ta yi ainihin istihaba har shekara bakwai fasa'alat rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama an zalika game da hukuncin haka fa amaraha an tarta sala sai ya umarce ta cewa ta yi wanka li kulli salatin da kowace sallah za ta yi a ƙasa ya ce zabal bukhari fa qala hadha irqun fa kanat fa kanat tartasilu annabi ya ce mata wannan wani jini ne yake wata jijiya ce ke zubar da jini wato abinda wannan hadisi yake nufi jama'a wannan larura ta samu wannan mata har tsawon shekara bakwai jini yana zuba daga farjinta ba jinin haila ba ne jini ne na rashin lafiya to da ta tambaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mata ta kwantar da hankalinta ba jinin haila ba ce wata jijiya ce take zubar da wannan jini amma sai ya ce mata to kenan ta rinka yin wanka ga duk sallar da za ta yi to haka hukuncin yake jama'a shi wannan wankan da za ta yi ba wai wanka ne na haila ba a'a wanka ne wanda in so samu ne ta rinka yin wanka duk sallar da za ta yi idan wankan bai samu hafa to dukkan sallar da za ta yi ta sake alwala ko da tana da alwala don haka kar ku ruɗe cewa akwai saɓani ga tsakanin a'a tsarin shine duk sallar da irin wannan matar ta zo za ta yi ta shiga ban ɗaki ta je ta yi wanka ta wanke jikinta amma idan ta ga haka yi mata nauyi to an yi mata sassauci sai ta rinka yin alwala kowace sallah ta rinka mata alwala don haka hukunci ne wani na saman wani in za ta iya wanka wanka aka fi sautai in ba za ta iya wanka ba sai ta rinka yin alwala wannan hadisi rawahu al-bukhari wa siyaqu lahu lafazin na bukhari ne kuma bukhari ya ruwaito shi a lamba ta 327 wa muslim muslim kuma a lamba ta 334 وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناوليني الخمرة من المسجد عائشة الله يتعالى متى يرداتك وترانا النبي يتشيد إتكجيك لقو من الدبومة أما سلاتي كو دبومة كو كيسو كو أصبري كو ما ينفدي بذاك إيا فسر ونن الخمرة نافاتر من غاني annabi sallallahu alaihi wasallama yake ta je ainihin masallaci ta ɗauko mishi alhumra wato kamar dadduma ko mayan faɗi ko keso ko asabari faqalat ai qalat sai tace fa qultu inni ha'idun sai nace mishi yo ai haila nake na shiga cikin masallaci qala sai yace inna haibataki laysat fi yadiki ai haila ki ba a hannunki take ba ki shiga masallaci ki je ki ɗauko abu dai babu laifi ina fatar an gano muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi الإمام البخاري يروي عيني وانا هدي قاشمانا يتي عزوه للمتفق عليه وهم من الحافظ عبد الغني رحمه الله danganta wannan hadisin cewa bukhari da muslim suka ruwaito shi to kuskure ne shi mai wannan littafi yayi sai ya ce fal hadisu min afrad muslim wannan hadisi yana daga cikin hadisin da muslim kadai ya ruwaito su muslim kadai ya ruwaito banda bukhari banda sauran ainihin littattafai ma gaba ɗaya shine afrad yana daga cikin hadisan da al'imam muslim kaɗai ya kaɗauki da su muslim ya ruwaito wannan hadisi a lamba ta 298 sai malam ya fassara alhumratu din nan alhumra akwai ana ko alhumratu sai ce sajjadatu saghira sallaya ko dabbuma yar karama min alhusi wadda aka yi ta da ainihin hus hus shine ainihin wato irin wannan ciyawar asabari dinnan irin tsinken asabari ko kuma ciyawar bunu wadda ake aman bunu da ita asabar zana zana zana ana ce mata khus in ta bushe kuma ainihin tsinken asabari ma ana ce mishi wato da duma ce ya karama gashi nan mala ya ƙara bayani a ƙasa ne da insha Allah وعن معاذة قال سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وتما سام وتما تام سونا معاذة باشمالا يتسكتن سونا معاذة بنت عبد الله العدوية yar kabilar surabi'atul adawiya matan malam badamasi ko yanzu malam bahaushe fa amma أم الصهباء البصرية إتمتون يكسب بصراتي كانت من العابدات الثقات تنا دقت كل ماتا باين الله أمن تتوما سيوا إبادة روانها الجماعة دك ما لما حديثي سرويتو حديث انت تويتو أن معاذة تابعية تتشي سألت عائشة رضي الله عنها ناتن بي عائشة الله يكارا متى يردا فقلت سينتي دئتا ما بال الحائد تقضي الصلاة me yasa ne mai haila sai ta rama sallah bayan hailata ta ɗauke mata ta taqdi sauma ko take rama azumi wala taqdi salata amma ba ta rama sallah me ya faru me yasa haka fa فقالت في عائشة تتي أحرورية أنت كيف خوارجيات خوارجاوا سوني حروراوا أن دنغن تاسوا غرين إرورا wato khawarijawa su ne mutanen da suka tayi suka kafirta mutanen garin su suka ce jinin su ya halatta suka ce bai halatta a yi da'a ga shugabanni ba to sai suka je sai suka kafa wani gari a cikin kasar hiraura ta kasar iraki to shine sai ake danganta su zuwa ga harurawa to su a cikin aƙidarsu suna cewa mace ko tana haila za ta yi sallah kuma za ta yi azumi ina fata an gane wato babbar aƙidarsu ita ce duk abin da ya zo a ƙur'ani to shi za su riƙe duk abin da hadisi ya zo da ƙarin hukunci akan haka ba za su ɗauka ba don haka baharure baya shafar kunne a alwala khawarija ba sa shafar kunne a alwala dalili saboda kai Allah ya ambata in kai magana shakar ruwa da fyacewa da kurkura baki sai su ce babu za ka fi gane su a yanzu aka ce maka yan tatsi ne ina fatar an gane to shi ne sai ta ce mata ke yar tatsi ne ce ma'ana ba haruriya ce kuntu sai na ce laski bi haruriyatin ni ba ainihin ba haruriya ba ce ba yar tatsi ne ba ce ni walakin ni as'alu tambaya kadai nake yi qalat sai aisha ta ce kana yusibuna zalika wannan haila takan same mu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanu umaru bi qada'i sawmi sai a umarce mu mu rama azumi in mun dauke in haila ta dauke wala nu umaru bi qada'i salati amma ba a cewa mu rama sallah dan haka haka abin yake kawai mun fahimta me yasa ita take tambaya ita kuma Aisha tace a doka haka take kawai dalili me yasa bata taso ba yace akhrajahu abu dawud wa muslim wa abu dawud al imam muslim da abu dawud suka rawaito wannan hadisi muslim ya rawaito wannan hadisi a lamba ta 325 abu dawud kuma ya rawaito wannan hadisi a lamba ta 263 wannan malamin ya kawo wannan hadisin a cikin littafin shi umdatul ahkam sura shine hadisi na 69 amma a can sai ya kuskure domin da ya tashi a can sai ya ce muttafaqun alaihi to cewa muttafaqun alaihi kuskure ne domin bukhari bai ruwaito maganar azumi ba dan haka takhrijin shi anan ya fi zama daidai domin wannan lafazin da kuka ji muslim da abu dauda su suka yi shi haka lafazin bukhari ya dan saba wannan to a takaice jama'a khawarijawa duk da sabanin da suke da shi a irin ainihin akidojin su domin khawarijawa kungiya kungiya ce yanzu misali in ka ɗibo yan tatsi ne nan da ke najeriya khawarijawa ne in ka haɗa su da su ɗan gungun da suke cewa su ‘yan ƙur'ani yuna ne asalin su ɗaya amma kuma kaga sun sha bamban to sannan in ka je ka ɗibo kuma waɗancan da suke cewa su ma ‘yan darul islam ne su ma duk hawarijawa ne domin sun kafirta al'umma su ne suka koma suka koma gefe guda to in ka ɗibo su kuma ka haɗa da waɗannan da suke cewa kansu ‘yan taliban su kuma ‘yan maiduguri da yobe su ma sai ka samu duk ƙungiya ƙungiya ce duk asalin su ɗaya amma kuma sun sha bamban a wasu wurare mabambanta amma babbar aƙidar da galibi suka haɗu da akanta ita ce sun yarda da ƙur'ani duk abin da ya zo a hadisi ƙari akan alƙur'ani sai su ce ba su yarda ba asalin to yadda aƙidojinsu suke kenan Allah ya kiyaye الإمام القاضي أبو بكر ابن العربي أتكلم لتافن شميسونا عارضة الأحوذي شرح ترمذي a mujalladi na farko ya dan fitar da irin amsa wannan da matar take tambaya domin ita aisha ta ba ta amsa ne amsa salafiya ita ce salaf suna yin ibada ne gwargwadon yadda aka ce su magana tambayar dalili bai taso ba amma khalaf su ne suka fara kirkiro to me yasa to al-imamu abubakar ibn al-arabi da yake yana daga cikin malamai mutaakhirina ya dan iya tsuntsunto wasu abubuwa na amsar daga cikin abin da yake cewa yace rama azumi ba zai yi wahala ga mai haila ba domin azumi din ayyaman ma'adudat wasu 'yan kwanaki ne ƙididdigaggu za ta rama bai wuce kwanaki hudu ba ko biyar amma yanzu sallar kwana hudu ko biyar guda nawa ce misali yanzu sallar kwana hudu guda ashirin ce sallar kwana biyar guda ashirin da biyar to rama salloli ashirin da biyar ka kirga raka'a goma sha bakwai so ashirin da biyar to fa wata raka'a da tsatsagen kuciya za a yi ta to sai ibn al-arabi ya ce wallahu alamu yana ganin abin da yasa mata masu haila ba a cewa su rama sallah saboda rama sallah zai bada wahala amma rama azumi ba zai bada wahala ba domin azumin kwaya biyar din za ta iya rama shi a cikin shekarar za ta iya bi a hankali a hankali har ta rama shi ina fatar mun gane Allah ya taimaka wa an Aisha radiyallahu anha qalat Aisha tace kuntu aghtasilu ana wan nabiy sallallahu alaihi wa sallama min ina'in wahidin kilana junubun tace mun kasance ni da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna yin wanka min ina'in wahidin daga bokiti daya wato ƙwarya daya ko koko daya suke sa ruwa sai su yi wanka ta ce kilana junubin kuma dukkan mu masu ainihin janaba ne kun ga kamar yadda nake faɗa muku idan ba ku manta ba wata ɗabi'a ce wadda kasratul qira'a yawan karanta wannan littafin da mu'amala da littafin ta sa na gano ta ita ce idan malamin ya kawo hadisan da ya kulla babi a kai sai ta ɗibo wasu hadisai waɗanda wasu suna da alaƙa wasu ba su da alaƙa sai ta tunkuɗo su kawai ya cika shababu kun fahimta yanzu kun ga ya kawo wani hadisi na haila wanda sai ka wasa kwakwalwarka sannan zaka iya gano dalilin da ya sa kawo shi na janaba cewa Aisha ta ce da ita da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suna yin wankan janaba da bokiti daya to me alakar wannan akan wannan babi da ake magana na haila shine mace da zai zama tana da haila sai ta zo wankan haila mijinta kuma yana da janaba shi kuma ya zo wankan janaba za su iya haduwa su yi domin duk hukuncin da haila take ɗauka janaba tana ɗauka game da wanka na fatar mun gane sannan wata dikka ce ke so ya fitar wani hukunci ne ke so ya fitar a sakai shine ruwan wanka da ke tsalle yana komawa cikin asalin ruwan da kake ɗibowa wannan ruwan ko ya lalace yadda in ya shiga ya lalata wancan a'a to sai wasu suka ƙirƙiro wata matsala mai ban wahala suka ce idan ka aje ruwan wankan haila ko janaba kana yi in kana cikin wankan ruwan da ke tsalle yana komawa ciki in har yi tsalle ya koma ciki to ya lalata to kaga wannan za ka yi ta zubarwa kana ɗiba wani kenan fatawarsu tana da tsanani wasu kuma sai suka ce a idan wani ne yake yin wankan ya tsallo ya faɗo to ya lalata ruwan shine malam yake ishara anan to ba haka bane don yayin da annabi da aisha suke yi lallai dai ruwan wankan wani zai tsalle ya faɗo ciki kuma ɗayan zai yi amfani da shi na fatan mun gane saboda haka ala ayi halin babu laifi insha Allah wannan hadisi ma ya yace rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito shi wannan hadisin wa siyaqu lahu lafazin kuma nashi ne a lamba ta 299 wa muslim muslim kuma a lamba ta 321 Allah ya taimaka to shi kenan sai kuma yace wa kana Aisha ta ce wa kana ya amuruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana ha'idun kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan umarce ni sai in ɗaura zani sai ya rungume ni a halin ina haila wato wannan kuma yana da alaka da babin yana nuna ko da matarka tana haila da aka ce ba za ka sadu da ita ba amma za ku iya kwanciya a gado ɗaya kuma har za ka iya kama ta ka rungume ta amma da sharaɗin ta ɗaura zanin ta kuma kar ka sadu da ita in ka sadu da ita to za ka ji za ka biya wata tara wannan hadisi ne ce rawahu al-bukhari wa siyaqu lahu al-imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisin kuma lafazin nashi ne a lamba ta 300 daidai wa muslim muslim ya rawaito shi a lamba ta 293 Allah ya taimaka to sai Aisha ta ce kuma wa kana yukhruju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa aghsiluhu wa ana ha'idun kuma annabi yana itikafi a cikin masallacin shi sai yakan miƙo mini kanshi a halin yana itikafi din sai in wanke mishi kan a halin ina haila a ishara akan cewa idan mutum yana itikafi idan masallacin yana jikin gidan shi ne dan ya leƙa ta windo ko ta kofa yadda amma ta shi ta taba shi babu komai kaga alaka shi da haila shine ba alaka wannan hadisin da babin haila shine mai haila mace musulma mai haila ba najasa ba ce ya kamata a gane yahudawa suna mu'amalantar mace mai haila mu'amala wadda take a bar kyama kiristoci suna mu'amalantar ta mu'amala gaba ɗaya ko kuma akasin haka kiristoci suna ainihin kyamar mace in tana haila idan mace tana haila sai a ɗauke ta sai a fitar da ita gidan gaba ɗaya in ta dafa abinci ba za a ci ba in ce wanke wanke ba za a ci ba ba abin da za a yi mu'amala da ita sai ran da ta gama haila sai ta dawo gida yahudawa kuma sukan sadu da mace kai tsaye ko tana haila to ɗayan abin akasi ne ko dai kiristocin ne ke wannan ko to da musulunci ya zo sai ya kawo daidai wa daida shine kada a sadu da mace in tana haila amma in ta dafa abinci za a ci idan ana zama tare da ita za a zauna a ci abincin tare da ita in ta wanke wanke za a ci abinci a kwana za a kwanta gado ɗaya da ita da mijinta mijinta zai iya sa hannu ya rungume ta zai taɓa ko ina a jikinta amma kada ya sadu da ita kaga musulunci ya daidaita abin da waɗancan suka zaƙe da abin da waɗancan kuma suka ainihin wuce wuri waɗannan sun wuce wuri wajen hukunta ta kyamata ta ta yi yawa musulunci ya kyamaci mace mai haila ne kadai kada a sadu da ita ya ce ita haila ɗin ƙazanta ce amma ita matar da take haila ba ƙazanta ba ce ba najasa ba ce ba a kyama ba ce za a iya kwanciya da ita a rungume ta amma ka a sadu da ita ina fatar mun gane to shi ne sai take cewa har annabi yakan miƙo kan shi sai ta wanke mishi shi yana cikin masallaci yana itikafi ita kuma ainihin tana a cikin gida tana haila wannan hadisi ma yace akhrajahu al-bukhari wa muslim al-imam al-bukhari da muslim suka ainihin fitar da shi bukhari a lamba ta 301 muslim kuma a lamba ta 297 Allah ya taimaka وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kashin gida akan cinyoyi na hijir cinya annabi yakan kashin gida akan cinyoyinta wa ana ha'idun ta ce alhali ina haila fa yaqra'u alqur'ana har ma ya karanta alqur'ani muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito ainihin wannan hadisi bukhari ya ruwaito wannan hadisi a lamba ta 297 muslim a lamba ta 301 kun ga wannan hadisin abin da yake ƙara karantar da mu shine har yau dai ba a kyamar mace in tana haila gashi har annabi yana sa kan shi kwanta a jikinta kuma har ya karanta alqur'ani kaga ashe ita ba najasa ba ce kenan to haka matar da take haila haka matar da take ainihin da jinin istihaba haka matar da take da jinin haihuwa duk ba za a ce za a kyamace su ba don su ba najasa bane ko da shi jinin najasa ne Allah ya taimaka عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض عبد الله دان عباس يتي النبي صلى الله عليه وسلم يا فتي hukunci game da mijin da yake saduwa da matar shi wahiya haidun tana haila mace tana haila Allah ya ce a nesance ta kada a sadu da ita saboda ita haila najasa ce kuma kazanta ce idan aka sadu da mace tana jinin haila jama'a ga abubuwan da ke biyo baya abu na farko kala sai annabi ya ce ya tasaddaku bi dinarin mijin zai ba da sadaka ta dinari rubu dinar a kudin najeriya bana nawa ne naira dubu biyu da ɗari shida to dubu biyu da ɗari shida so hudu nawa kenan dubu goma da ɗari hudu to kaji in ka sadu da matarka bana tana haila baka ba da sadakar naira dubu goma da ɗari hudu kaga sabon sadaki kayi jima'i mai tsada ke na wannan au bi nisfi dinar ko kuma rabin dinare to wannan rabin dinare da yace yace ko dinare ɗaya ko rabin dinare ba shakka ba ce a malamai suka ce hukuncin ya danganci mai wadata da mara wadata in aka dubi mai wadata ne sai ainihin malamin ya bashi fatawa to zai bada rabin dinare guda in mara wadata ne sai a ce mishi to ya bada rabin dinare dubu biyar da ɗari biyu kenan to suwa zai wa sadaka talakawa zai wa sadaka kawai talakawa zai ba sadaka ko da shi talakan ne kuma to kun ga a nan ku dubi abu na farko da yake biyo baya kenan mutumin da ya sadu da matar shi tana haila kun ji za a ɗora mai wannan tarar abu na biyu shine ya aikata haramun za a rubuta mai zunubi abu na uku cututtukan da ke biyo baya daga ciki shine jinin haila yana ɗauke da sinadarai na ƙwayoyin cuta waɗanda ke kashe azzakarin namiji akwai maza da yawa so da dama sai zo su ce azzakarin su ya mutu wani da ka bincike shi sai ka ji cewa ya sadu da matar shi ne tana haila jinin haila yana ainihin da waɗannan cututtuka sannan ita kuma yana ja mata bakara shine ta daina haihuwa sannan yana haifan mata da basir na farji akwai basir ta dubura basir in yi raraka raraka kuma yana cin mace ta farji sannan yana haifan mata da fitar da iska tusa ta farjinta waɗannan kaɗan daga abubuwan da na iya tunowa ne na haɗarin da ke tattare da saduwa da mace a halin tana cikin haila je ka karanta littafin at-tibbun nabawi na al-imam ibn al-qayyim dan haka jama'a babu kyau saduwa da mace a halin tana jinin haila in kuma ka sadu da ita ka ji laifin da ke kanka sannan kuma ka ji abubuwan da suka iya yiwa su biyo baya na'am eh eh yawwa to wannan wani hukunci ne daban mace ce ta gama hailarta tsaf kafin ta yi wanka sai miji ya sadu da ita to a nan malamai sun yi maganganu guda uku da Allah ya ce in mace ta gama haila kada a sadu da ita sai ta yi tsarki wasu malamai suka ce abin da ake nufi da tsarki shine wanka wasu suka ce wanke farji wasu suka ce kuma har sai ta kai ga alwala ingantacciyar magana daga cikin waɗannan ita ce wanke farji idan mata ta gama haila haramun ne a sadu da ita mafi karanci har sai ta wanke farjinta shine har sai ta je ta yi tsarki ta wanke wannan jinin to a lokacin sai miji ya sadu da ita to a tsadda ya sadu da ita kaga hukunci biyu ya hau kanta hukuncin wankan haila da hukuncin wankan janaba kuma bai halatta ta hada waɗannan wanka guda biyu da niyya ɗaya ba kamar yadda wasu ke bada fatawa a'a wanka biyu ne da niyya biyu kowane wanka mai cin gashin kanshi ne mafi karanci kenan ku karanta littafin adabu zifafi fi sunnatil mutahhara dan haka da zarar mace ta wanke farjinta mai gida zai iya saduwa da ita sai dai kuma a sani in hakan ta faru kun ji hukuncin wankan na'am a'a ai nan yanzu tunda har ta wanke farjinta sannan ya sadu da ita ka fahimta to babu wata sadaka amma in kana maganar jinin ya ɗauke mata amma ba ta tsarki ba sai ya sadu da ita a nan gaskiya ban san hukunci ba domin hukuncin ya zama tsaka-tsaki ba ni da wani bahasi da na taɓa a kai ita dai ta gama hailar bai ainihin bari ta je akalla ta yi tsarki ba sai ya sadu da ita muna da yaƙinin da ya saba wa Allah dan Allah ya ce kada a sadu da ita har sai ta yi tsarki to kaga ya saba amma shin anan ko zai ba da wannan to ba ni tunanin zai bayar don cewa aka wahiya ha'idun sai in tana haila ita kuma yanzu ba mai haila ba ce saboda haka iyakar abin da na sani a wannan wurin shine ya saba maganar da Allah ya ce kada ya sadu da ita har sai ta yi tsarki yawa na'am eh duk ɗaya ne wankan janaba da wankan juma'a ya haɗu kowanne wanka daban ake yin shi jama'a wannan fatawa da ake baiwa mutane cewa za a iya wanka biyu da niyya ɗaya wannan maganar ba ingantacciya ba ce mu karanta littafin al-muhalla na ibn hazmin da littafin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna qala abu dawud amma la yace abu dawud yace haka zan riwayatu sahiha qala dinarun aw nisfu dinar haka riwayar ta zo ingantacciya cewa dinari ko rabin dinari wa rubama lam yarfa'ahu shu'ba sai dai wani lokacin kuma shu'ba in ya kawo wannan hadisin a wannan iya wannan lafazin dinarun auruhu dinar baya danganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai mafi yawancin lokacin ya kawo yana danganta ga annabi tabbas ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu ainihin shakka wannan hadisi ma ne yace sahihun hadisin nan sahihi ne rawahu abu dawud al-imam abu dawud ya rawaito shi a lamba ta 264 sai malam yace wa qad ikhtalafa fi hadha alhadith ikhtilafan kathira jama'a wannan hadisin malamai sun yi sabani mai yawa akan shi in ka karanta bulugul maram ma zaka ga imamu shafi'i yake cewa in ba na manta ba inda wannan hadisin ya inganta to da za mu yi fatawa da shi in har ya inganta to za mu yi fatawa da shi ishara akan shafi'i ko dai bai inganta shi ba ko kuma yana shakka game da ingancin shi amma sai malam yace wal haqqu annahu sahihun gaskiyar magana ita ce wannan hadisi ingantaccen hadisi ne faqad sahahahu ahmad ibn hanbal al-imam ahmad ibn hanbal ya inganta shi wal hakim da al-imam al-hakim wa ibn al-qattan da al-imam ibn al-qattan wa ibn daqiq al-aid da al-imam ibn daqiq al-aid wa zahabi wa ibn hajar wa ghayruhum da al-imam zahabi da ibn hajar da waɗansu malaman da sun inganta shi وللمحدث العلامة أحمد الشاكر رحمه الله بحث نفيس نفيس في تصحيح الحديث في تحقيقه لسنن الترمذي الامام الشيخ احمد شاكر babban malamin hadisi ne mutumin ƙasar masar Allah ya gafarta mishi ya tsaya ya yi cikakken bayani game da tabbatar da ingancin wannan hadisi a sharhin da yawa tirmidhi a mujalladi na farko shafi na 244 zuwa 254 kaga sai da ya ci shafi goma yana sharhi game da hadisin ingancin hadisin game da ma'anar shi da bayanai akan shi don haka wannan hadisi ne tabbatacce don haka duk namijin da ya sadu da matar shi tana haila sai yayi wannan sadaka Allah ya kiyaye wa alaikum salam wa rahmatullah eh na'am to matar da take da ciki dai za a iya saduwa da ita to matsalar cewa tana jini to wannan jinin ya kamata mu gane mace mai ciki tana yin jinin haila abin cewa shine wannan jinin da aka ga tana yi jinin haila ne ko ba jinin haila ba idan ya tabbata cewa jinin haila ne kada mijin ya sadu da ita idan ko ba jinin haila bane kenan to menene hakikanin al'amari game da jinin hailar mace mai ciki jinin hailar mace mai ciki kana jinin hailar ta ne sadda ba ta da ciki inna ma malaman fiqh ne kamar yadda ahalar ya kawo suka nuna cewa in ta kai wata kaza ba yadda abin zai zama in ta kai gaskiya wannan magana ce mujarradin ra'ayi tsantsan ra'ayi ce babu wani dalili daga qur'ani ko hadisi akan ta abin da yake daidai akai shine yadda take da farko tukuna shin mace mai ciki tana haila ma ko ba ta yi gaskiya tana yi to yaya hailarta take hailarta tana nan kamar yadda take kafin ta ainihin wato samu abin nan ciki din abu ne mai sauki نعم وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل يقع على امرأته وهي حائض ابن عباس yace daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da mutumin da ya afka wa matar shi ya sadu da ita a halin tana haila qala sai yace ya tasaddaqu bi nisfi dinar sai ya sadaka da rabin dinari ashe yace akhrajahu tirmidhi tirmidhi ya ainihin fitar da wannan hadisi malam yi bayani a ƙasa yace rawahu tirmidhi tirmidhi ya rawaito wannan hadisi a lamba ta 136 wa qala shakir ahmad shakir ku ji abin da yace game da wannan hadisi ana urajjihu ana urajjihu anna ar-riwayat allati fiha al-iqtisar ala ad-dinar wahdahu والتي فيها الاقتصار على نصف الدينار انما هي اختصار من الرواة او سهو yace duk riwayar da ka gani ta zo ta ce dinari kai tsaye kamar wannan ko kuma ta ce rabin dinari kai tsaye yace to masu riwaya ne da suka zo bayani kawai suka takaita amma asalin hadisi yadda ya inganta shine dinari ɗaya ko rabin dinari din da ka gani kawai sun takaita magana ne ko kuma yace ko kuma kuskure ne yace wannan hadisin dai gashi nan ya kawo cewa Tirmidhi ya rawaito shi a lamba ta ɗari ɗaya da 37 wasawabu anna hadha tafsir min ba'd ar-riwayat wa laysa marfu'an yace wannan fassara ce na fatan mun gano gashi nan za mu karanta insha Allah wa an ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam qala abdullah dan abbas yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace idza kana daman ahmara idan jini ne ja fa dinarun to sai a bada dinare daya wa in kana daman asfara idan kuwa jinin ba ja bane fatsa fatsa ne kamar kwai gwaiduwar kwai fa nisfu dinar yace to sai a bada rabin dinare kaji shi kuma fasarar da yayi ina fatar mun gani yace Tirmidhi ya fitar da shi gashi shine malam Samir yace wannan fassara gaskiya ba daga annabi bane abin da yake daidai shine masu riwaya ne kawai su kawo wannan tantancewar dan su fassara wancan hadisi ina fatar mun gane kamar yadda waccan kuma na kawo wata fassara cewa in dinare guda ne an ce ga mawadaci in kuma rabi ne an ce ga wanda bai da wadata sosai to nan kuma shine wasu ka kawo na amma ingantacciyar fasara ita ce wacce da muka daga farko wa an ummi atiya daga ummu atiya uwar kyauta wannan suna yana daga cikin sunayen da hausawa da larabawa suka dace a wajen sa shi hausawa suna sa wa ɗa namiji kyauta suna sa wa mace ma kyauta ko to larabawa ma suna haka zaka ga atiyatu mace atiya namiji to wannan mata tana da ɗa ne ko ɗa mai suna kyauta shine ake ce mata ummu atiya uwar kyauta ina fatan mun gane wa kanat bay'atin nabiy sallallahu alaihi wa sallama ta ji wa annabi mubaya'a wato ta samu daraja ma'ana kai tsaye wannan ka iya cewa yar aljanna ce saboda Allah madaukakin sarki waɗannan duk da suka yi wa annabi mubaya'a to yayi musu alƙawari akan cewa tabbas ko yan aljanna ne to tana daga cikin mata da suka zo suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a qalat tace kunna la nu'iddu al-qudrata was-sufrata ba'da at-tuhur shay'a mu mata ba ma damuwa da al-qudra qudra shine ruwa da ke zubowa a farjin mace mai ƙasa ƙasa haka an gane ko sai ga kamar ƙasa taɓo in taɓo ya haɗu da ruwa yadda kaga yake yi dinnan shi ake kira kudra to wani lokacin farjin mace sai kaga ruwa na zubo mata wani irin ruwa kamar hanta hanta haka ko kun fahimta wasifra da kuma sifra shine mai kamar gwaiduwa wani lokacin sai kaga wani ruwa yana fitowa daga farjin mace kamar gwaiduwar kwai to shine su mata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ba'da tuhuri bayan sun yi haila idan irin wannan ruwan ya fito musu ba sa damuwa da shi a bakin komai ba sa daukan shi cewa haila ne to anan nake son ku fahimci wasu bayanai da kyau ina fatan ku je ku saurari kasadina da ne magana akan haila laruran mata na yi bayanai akan haka jinin haila jama'a yana da launi iri-iri akwai matar da jinin hailar ta jawur ne kamar an yanka zakara akwai matar da jinin hailar ta ita kuma yalo ne kamar gwaibuwar kwai wata matar kuma jinin hailar ta kamar hanta zaka ga yana zubowa wata matar kuma jinin yana zubo mata ne kamar yawu yadda ka ga ruwa in an yanka kabewa irin ruwan da ke fita haka wata kuma ruwan da ke fitowa a farjinta a matsayin jinin haila shine ainihin kamar ruwan kwakwa in an fasa kwakwa din nan irin farin ruwan da ke fitowa don haka ku natsu da kyau ku ji wannan maganar fatawa ɗaya ba ta aiki akan mata biyu waɗanda suke da matsalar haila kowace mace ana ba ta fatawa ne daidai da larurarta misali wata ta zo ta ce maka ala gafarta malam jini yana zuba a farjina baya ɗaukewa amma kuma da zarar sabon wata ya shiga sai in ga wani farin ruwa yana zubowa wancan jan ya daina zubowa sai ka ce mata to kin ga wannan farin shine jinin hailarki wannan da ke zubo miki mafi yawancin kwanakin wata to jini ne na larura kaga kuma shine jajawur amma a yanzu ita ba shine jinin hailarta ba jinin hailarta shine wancan farin wata kuma sai ka ce ala gafata malam kullum wani farin ruwa yana zuba daga farji na titir baya daukewa amma in sabon wata ya shiga sai kuma ka ga wani ana fita daga cikin rudani masu yawa jama'a amma in ka ɗauka cewa dukkan mata jinin hailata jajawur ne to wata za ta ce maka tun da ta balaga yau shekara ta hamsin ba ta taɓa ganin jan jini a jikinta ba sai ta ce in lokacin hailaye sai wani jini ya zo mata fari kamar ruwan kwakwa idan ya ɗauke kuma sai wani ne kamar gwaiduwa kwai sai ci gaba da zubowa to yanzu kaga ta ruɗa malanta ka gaba ɗaya don haka ka gane jinin haila wata yana zuwar mata ja wata yana zuwar mata baki wani yana zuwar mata kamar gwaiduwa wata yana zuwar mata kamar ruwan kwakwa wata yana zuwa kamar yawu haka duk waɗannan launuka ne na jinin haila karanta littafin fiƙin suna za ka samu cikakken bayani akan haka to abin da wannan mata take cewa ku ji idan jinin haila ya ɗauke musu sai suka ga wani ruwa mai ƙasa-ƙasa yana biyo baya to ba sa damuwa da shi a bakin komai ko kuma suka ga ruwa kamar gwaiduwa to kaga yanzu wannan yana nuna su kuma irin istihabar ta ke ta Allah taimake mu watan ba ta yake wai mata ta je tana wa mijinta yan tone tone a daki ko tana shara ko tana sakuta sakuta irin halin su na mata sai ta ga takardar saki ya rubuta shi wance ya saki wance saki daya kuma ita yake nufi to wai ta saku shine bata saku ba ai bai riga ya bata ba in ma ta tambaya sai ce ina ruwanki da ita ajiya ta ce ba ruwanki ina fata an gane to to jama'a kun ga sai ku lura da kyau game da wannan din na sai ku lura da kyau game da irin waɗannan abubuwan domin mata da yawa suna shiga rudani game da irin wannan jinin sai ta ce jini ya ɗauke mata kuma ta ga wani ruwa na fitowa sai ka ce mata ba komai ina fata an gane ko ta haihu bayan jinin haihuwa ya ɗauke mata sai ta ce ta ga wani ruwa na fitowa idan kun fahimci wannan minan nahiyatul fiqhiyya a fiqhanci kun ji yadda bayanin yake ko to a tibbance kuma a likitance shine abin da ke jawo mafi yawancin mata rikici game da jini da wasu ruwa da ke zuba daga farjin su shine rashin lazimtar amfani da zuma idan mace za ta lazimci amfani da zuma misali da safe kafin ta karya da daddare bayan ta ci abinci za ku gabata taɓa samun matsalar ciwon ciki ciwon mara da matsalar jinin haila ya zo mata ya rikice ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ba wai sai tana da larura ba a haka siddan ta rinka shan zuma alar rip shi ne kafin ta karya a ce a sati ta sha ɗaya biyu ɗaya biyu ɗaya biyu haka zuma in za ka sai mata ta naira ɗari biyu sai ta kusan wata uku tana amfani da ita don lasa ne kawai za ta ɗan lasa kaɗan haka to za ta rinka gyara mata al'amarinta game da jinin haila ciwon mara ciwon ciki ta zo al'ada ta ta murɗa murɗa duk wannan za ta daina fama da su insha Allah Allah ya taimaka gashi wannan hadisin yake akhrajahu Abu Dawud Abu Dawud ya fitar da shi gashi a ƙasa malam Samir yake sahihun wannan hadisi sahihi ne rawahu Abu Dawud Abu Dawud ya rawaito shi a lamba ta 307 wa huwa fil Bukhari yake hadisin Bukhari ma ya rawaito shi a cikin lamba ta 326 duna lafzihi a duna lafzi ba'da tuhuri amma a cikin riwaya Bukhari babu ba'da tuhuri wannan din shine riwaya Abu Dawud ita ta fi gamsashen bayani وسمعنا يتي عن أم سلمة قالت كانت النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوما أو أربعين ليلة نعم كانت النفساء نعم كانت النفساء ماتا ما في جنين بيكي واتو ماتا دفك هايهو زمن النبي صلى الله عليه وسلم سكن زونها ainihin wato tsawon kwanaki arba'in arba'in na yauman yini arba'in ranaku arba'in au arba'in na laila ko kuma kwanaki arba'in ko lissafin a yi da dare ko a yi da rana dai arba'in dai na fata an gane ina ma'anar haka idan mace ta haihu jama'a yau in jini ya ɗauke mata gobe sai ta wanka ta ci gaba da sallah amma in jinin ya zarce bai ɗauke mata ba to za ta bar shi har zuwa kwana arba'in to daga kwana arba'in din nan to babu ƙari sai ta yi wanka ko da jinin na ci gaba da zuban mata sai ta ci gaba da ibadarta wannan ita ce ingantacciyar magana ga shi wannan sahabiya ta ce a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suke sai ta ce wa kunna natlu ala wujuhina alwaras muka shafa ainihin wato baba an san baba ko ba za a fasara da hausa zamani bula bula da yan duk nono suke yin tashe da ita to sukan samu baba baba abu ne wanda ake rini da shi sukan shafa a fuskar su haka dan in an gani a gane wannan al'ada ce ta laraba ba sunna ba ce kaka je ka shafa matarka al'adar laraba ce sai su shafa wannan wai mace ta nuna cewa ita yanzu mai jinin abin nan al'ada ce biki ce ya'ani min al-kalaf wato sukan shafa abin nan baba wani nau'in abu ne daga cikin kalaf daga cikin bishiyar ainihin abin nan kalaf kalaf din asali kamar irin bini da zugu din nan haka dama bini da zugu ba shi yake fitar da baba ba eh ko ba ku sani ba baba daban bini da zugu daban yana da kananan ganye to to to nau'i ne na shi alwaras din alwaras nau'i ne na daga shi kalaf din wato nau'i ne na tsirrai haka yace akhrajahu abu dawud da tirmidhi abu dawud da tirmidhi suka fitar da wannan hadisi ga shi nan a ƙasa ma na yake wannan hadisi hasan rawahu abu dauda al-imam abu dauda ya rawaito shi lamba ta 311 wa tirmidhi da tirmidhi a lamba ta 139 wa fi lafzin da abu dauda ga wani lafazi na abu dauda cewa la ya'muru annabi sallallahu alaihi wasallam bi qada'i salatin nifas matar da ta zauna kwana arba'in saboda jinin haihuwa annabi baya umarnin su cewa su sake ainihin wannan sallah ina fata an gane وقال ترمذي da rawaito wannan hadisi sai yace ajma'a ahlul ilmi malamai sun hadu min min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama wa tabi'ina tun daga kan sahabbai har tabi'ai wa min ba'dahum da waɗanda suka zo bayan su ala annan nufasa'a akan cewa mata masu jinin biki wato mace mai ciki jinin biki ta da'u salata za ta daina yin sallah arba'in na yawon tsawon kwana arba'in illa an tara tuhura qabla zalika sai dai in ta yi tsarki kafin kwana arba'in din fatar ta sulu sai ta wanka wa tusalli sai ta sallah amma in dai har kwana arba'in din bata ga jini in bata ga jinin ya dauke ba to za ta zauna babu sallah babu azumi kun fahimci wannan da kyau jama'a to anan ya kamata a tsaya a lura da kyau idan mace ta haihu da watan azumi to akwai hukunce hukunce suna hawa kanta masu rigingimu hukuncin farko shine taƙiyin azumi ne saboda ne taƙiyin azumi ne saboda jinin kun gane wannan to a nan bayan sallah za ta rama wannan azumin amma ha taƙiyin azumin ne saboda ne saboda shayarwa misali jinin ya ɗauke mata da ta haihu cikin azumi sai jini ya ɗauke mata kaga a nan yanzu dole za ta yi azumi to amma sai ta yin azumin saboda shawarwa ko kun fahimta to a nan kuma ba za ta rama azumin ba sai dai ta ciyar don haka ku fahimci wannan bayanin don ba haka ba sai a ruɗe a kasa gane to yaya al'amarin ta yake tunda ta haihu cikin watan azumi Allah ya taimaka alaikum salam to ina zuwa gashi sai malam ce ha za kalamu turmiji wannan magana da kaji ta turmiji ce da turmiji yace malamai sun haɗu cewa kwana arba'in tun daga kan sahabbai da tabi'ai ko sai yake cewa wa tamamuhu ga ƙarashin maganar turmiji yace fa idza ra'atu dama ba'da al-arba'ina idan mace ta ga jinin haihuwa bayan kwana arba'in jinin ana lissafi ne fa tun daga ran da ta haihu da suna da hukuncin jinin duki duk ana lissafi ne daga ranar da mace ta haihu idan mata ka taho ranar laraba to za ka fara lissafi ne ranar laraba alhamis juma'a asabar lahadi litinin ran talata sai a yi suna ba wai yadda bahaushe ya ɗauka ba cewa mace ta haihu ran laraba to kuma ran laraba mai suna ran laraba kwana na takwas kenan amma ta haihu ranar laraba tun daga sadda alfijir ya fito har sadda rana za ta faɗi shine da rana kenan to ranar talata za a yi suna amma idan da daddare ta haihu misali yau laraba ne da rana daddare yau sai ta haihu tun daga magariba nan kuma har fitowa alfijir to an shiga daren alhamis kenan to in aka tashi a nan kuma to ranar laraba ba a yi suna to anan bahaushe bai samun matsala don shi abin da ya ɗauka ranar laraba sai ta haihu amma fa ya manta daren alhamis ne ta haihu don haka in aka tashi lissafi za a lissafa ne daga yaushe alhamis juma'a asabar lahad litinin talata laraba sai a yi suna sai ji hankalin shi a kwanta ya ci dama laraba ta haihu amma sunan yaron ɗallami ba ba laraba ba ina fatan mun gane Allah ya taimaka ku karanta littafin Ibn al-Qayyim a Tuhfatul Mawdud za ku samu gamsassun bayanai akan wannan kuskure ne mutane suke da dadewa Allah ya kiyaye bari mu karasa wannan sai ce fa inna aktsara ahli al-ilm qalu la tada'u salata ba'da al-arba'ina mafi yawancin malamai suka ce bayan kwana arba'in ko da jini bai ɗauke mata ba an gane to ba za ta bar sallah ba ko da jini bai ɗauke ba nan za ta wanka ta ci gaba da sallah wa huwa qawlu akthar fuqaha ya haka mafi yawancin malamai fiqh suka faɗi wa bihi yaqulu sufyan al-thawri al-imam sufyan al-thawri haka ya bada fatawa wa ibn mubarak da al-imam abdullah dan mubarak wa shafi'i wa ahmad wa ishaq da shafi'i da ahmad da ishaq ويروى عن الحسن البصري أما حسن البصري كفي أكتي واتي أنه قال يتي إنها تدع الصلاة خمسين يوما إذا لم ترى الطهرة يتي آسي إنتا قوانا خمسين بتدع عينهم وتتركي بس أن لا تدين أن يصلى ويروى عن أطاء بن أبي رباح والشعبي ستين يوما أطاء شيكما دا إمام الشعبي سكتي سيقوانا ستين wannan ita ce magana da mafiyancin mata suka ɗauka a nan ƙasar hausa sai dai kuskure ce a da mace in ta hawa kasar hausa sai ta kwana sittin ko ba jinin ya ɗauke ba za ta yi sallah ba to wannan kuma ta'adi ne da ta'addanci a abin da yake daidai shine in ta haihu yau bayan kwana hudu jini ya ɗauke mata to za ta ci gaba da yin sallah duk wannan mutumci da matan hausawa suke yi a ɗaka wallahi ƙarya ne fa gaba ba su da wani dalili a cewa ta haihu tana can an saka ta uwar ɗaka an tattoshe windo an rufe kofa an kawo garwashi an sa an kawo gasasshen nama da barkono wannan ai azaban ne ake mata jama'a abin ya yi yawa jama'a don haka ita kuma sai ta langwaɗe to tunda tana cikin irin wannan azaba ina ma za ta iya sallah a matukar jini ya ɗauke mata kuma lafiyar ta kalaito ta fito ta yi wanka na ɗaukewar jini ta ci gaba da salloli in azumi ne ba za ta iya azumi ba saboda shayarwa to kuma wannan larura ce daban amma sallah dai tunda jini ya ɗauke mata ta fito ta yi sallah amma in jini bai ɗauke mata ba to iyakar kwana arba'in ko jinin bai ɗauke ba sai ke wanka to a nan ne nake son in haɗa muku hukuncin daga sadda jini bai ɗauke wa mata ba na haila ko jinin biki to a wannan lokacin dai kun ji a shar'ance za ta yi wanka ta ci gaba da ibada ko to a fiƙihance kenan amma abin da ya shafi tibbance kuma a samo ciyawar ƙyansuwa ko ƙwansuwa a dakata in baka gane ta ba wannan ciyawa da ainihin a ƙauye idan mutum ya yanke sai a ɗibo ta sai a matsa mishi ita a matsa ruwanta sai zama kamar ayodin haka tana da zafi haka naka shanya ta ta bushe sai a daka ta in ta gari sai a tankaɗe ta naka tankaɗe ta sai a zuba ta a zuma da rinka shan babban cokali biyu da safe kafin ta ci abinci babban cokali biyu da daddare bayan ta ci abinci in Allah ya so mafi yawanci kwana bakwai amma yana da wahala ma ta wuce kwana uku ku ga jinin bai tsaya ba insha Allah Allah ya taimaka to jama'a wannan su ne ƙarshen kitabu tsahara na wannan littafin wanda yake da ɗauke da hadisai ɗari ɗaya da ashirin da bakwai ina fatar mun gane kuma wannan shi ne ƙarshen wannan ainihin babu da yake magana dangane da haila a yanzu sai malam yake na to mace ce sai ta haihu ya halatta ta sha wani magani ya tsayar da jinin don ta ci gaba da sallah a'a wannan bai halatta ba sai ta bari jinin ya zo ya fice mata don shi wannan jinin jama'a larura ne a idda malamai suka sassauci dangane da fatawa ita ce idan aikin hajji za ta tafi na fatar mun gane ko kuma watan azumi ne ya kama tana so ta azumi to za ta iya zuwa ta samu ƙwararren likita in haka ce ƙwararren likita nan ba fa ta je ta samu dan iyamuru a kemis ba yana ba da magani ba kuma ta je ta samu nas ba ƙwararren likita nan ana nufin consultant wanda zai iya tabbatar da cewa wannan maganin in aka bata zai tsawar da jini sannan kuma ba zai haifar mata da wata cuta ba shine bai da side effect to in aka tabbatar da an samu amsa bayanai da magunguna masu kyau daga wurin ƙwararren likita aka ce ya halatta ta sha don ta tsaye da jinin haila ta tafi ta aikin hajji ko kuma ta je ta azumi amma ku duba matar da ta haihu ita fa wannan tana da uzuri ne tabbatacce wannan sai ta bar jinin ya zo mata da gwargwadon yadda Allah ya nufa Allah ya taimaka malam sai na'am eh wai wankan jego da ake yi wannan sai a ji a tambayi sarkin hausawa ai wankan jego da ake babu ruwan fikihu mu nan muna karatun fikihu ne babu ruwan fikihu da karatun wankan jego sai dai abu ne wanda kawai ba a tambaya hausa me yasa suke sun ce ana gasa ta ne saboda kada ta kumbura amma kuma matan yaraba ba sa yi matan yamurai ba sa yi shi ne zama da maɗaukin kanwa ne kawai kawo musu farin kai sannan ga shi ya tabbata cewa yana haifar da hawan jini ko kuma yadda take da hawan jinin hawan jinin ya tashi wata nan tana da aljanu suna tashi lokacin wannan kuma ni da yake harka ta ce na sani wata ana watsa mata wannan tafasashen ruwan sai aljanunta su tashi duk akwai irin wannan na ɗaya na biyu wato dole ne mu karɓi ci gaba ta hanyar ilimi mu rinka aiki da shawarorin ƙwararrun likitoci ba dai wata kira ce matar bahaushe take da ita ta musamman wadda ta sha banban da abin nan me yasa ba za a karɓi magani ta sha ba amma aure nawa ne ya rawa ko ya mutu saboda ba a siyo mata irin waɗannan kawunan itatuwa manya manya ta kone su ruwa ta fasashe ta zuba a jikin ta sai ka aure mata fara kar saboda ko da ita da ta fasashe ruwa duk a gashe ta ina fatar mun gane Allah ya kiyaye ta wannan kenan alaikum salam wa rahmatullah to abin cewa shine an tabbatar da cewa jinin ya ɗauke sannan ya sadu da ita misali kwanakinta sun cika na ɗaukewar haila ko kuma alama ta nuna wadda jinin ke nuna ya ɗauke misali in jini jana cikin zubowa sai wani fari ya zo yana zubowa ya tabbata ko kuma aka samu aljufuf shine bushewar farji to shi kenan sai zo ya sadu da ita yana tashi kuma sai jini ya zo anan ba da laifi don ba ya abu ne da ganganci ba wannan jinin da ya zo sai a tsaya a duba in ya tabbata cewa jinin halatta ya ɗauke ina fatar mun gane to wannan jini ya zama na istihaba kenan jini ne na larura kawai kuma wannan ko mace tana yi za ta yi sallah ba a sadu da ita za ta shiga masallaci domin ga shi mun ji cewa mata annabi sallallahu alaihi wasallam mai suna ummu habiba ta ya fama da jinin shekara bakwai to jinin shekara bakwai za a daina saduwa da ita ne ku karanta littafin fatuhul bari na mujalladi na farko babin hala ba ku ga al'imamu ibn hajirin ya yi bincike ya gano adadin mata sahabbai waɗanda suka yi fama da wannan larura a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya taimaka na'am eh to annabi aka ce mai koyi da shi ba wannan tabi'in da malam to annabi da ya yi tukuna shine abin koyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun idan mutum dan bid'a ne yana neman wata mamakala yakan iya samu abubuwa da yawa da zai makale da su ya kafa kenan kawai ina fatar an gane kaddara in walima ce dole ce eh to amma su waɗanda za su ɗauka za su ɗauka a matsayin dole ce ba haka taron sunan ma ya fara ai da an yi shikenan sai kuma a ce to a dan yi addu'a shikenan sai a koma gidan jiya in kun bar bid'a kai ku bar ta jama'a matsalar ita ce mutane wato yan bid'a sun haife su yan bid'a sun karantar da su yan bid'a sun tarbiyance su sun ci abincin yan bid'a sun sha ruwan yan bid'a to kullum suna ganin bid'a da mutunci jama'a bid'a in haka mata tawaye haƙuri ake kawai a tafi a batta shine Allah ya kiyaye kuma matsalar sai ku ce malamai wato har yanzu mutane ba san malamai ba duk wanda kawai yake jan baki yana fasara kawai malami ne sai ce malamai sun yi sabani in ka tambaya sai ce wani malami ne a lunguncin ha ba da Allah ana maganar malamai malamai da suka amsa sunan su wani ko malamin islamiyya bai kai ba jama'a wani ko titin practice ba titin practice yake ba kawai yana ya samu kamukin shi ne shi da yara wa alaikum salam in an raba muku abinci za ku ci wanne fa eh abu dai na farko ka sani al'ada ce abin da shari'a ta zo da shi shine hakikan nan ita ake yankawa a wannan abinci dai al'ada ce to abin da shari'a dai ta kawo shine a abin nan dai za a ragon dai za a dafa a aika aika mutane to amma fuka hawa suna cewa za a iya dafa abincin aje a raba an ka karanta jahar ikilili za su haka a rarraba mutane Allah ya kiyaye wato matsalar ita fa bid'a ba ta ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to in mun yadda mu ahlus sunna ne shine mu ma yanzu zamu manta da ita ne gaba daya kuma mu mantar da ƴaƴan mu ita gaba daya yanzu gaskiya ni ba ina yawan kai ba gaba ɗaya yanzu yara na ba san wani abu taron suna ba gaba ɗaya ba su sani ba ko na maza ko na mata bambam ya shiga cikin kwakwalwarsu ba ma ba su taɓa sanin shi ba don haka ba su taɓa sanin ana wani taron suna a duniya ba to haka ake so kawai mu tashi mu tarbiyantar da yara mu musu tarbiyar su taso kamar yadda a zamanin sahabban babu abin ko to haka yanzu ma a tarbiyanci mutum ya tashi ma bai san ma da shi ba gaba daya abu ne mai sauki kuma jama'a abu ne mai sauki kawai shi kai aure da kanka ka biya wa kanka sadaki ka rinka yin cefane da kanka ba wanda zai maka tahakkumi a cikin harkarka amma ka bari sun yi maka aure sun suka hada maka atamfofi sun suka yi maka ragon suna dole ne ka kana neman fatoyi masu shubuha masu shubuha Allah ya kiyaye mana yake kitabu salati littafin sallah wato matattara game da sallah ma'anar kitabu shine matattara kataba yaktubu kitabatan kataba ya tara yaktubu yana tarawa kitabatan tarawa to daga nan haka samo sunan rubutu saboda yana tara haruffa da kalmomi sai su zama magana sai a ce kitabu to duk sanda kake karatun littafin fiqh ko hadisi kaji an ce kitabu kaza in ka tashi fassara shi dan a samu sauki sai ka ce matattara kaza ma'ana nan matattara ce game da bayanan sallah dan haka nan zaka ji bayani dangane da lokutan sallah zaka ji bayani game da farillan sallah zaka ji gaba da bayani game da sifofin sallah zaka ji bayani game da abubuwan da ke bata sallah kaga matattara kenan ina fata an gane babin mawaƙit babin da ke bayani akan almawaƙit lokutan sallah imam malik sai ce babul wuquti ina fata an gane sai larabci irin na asalin kakannin shi shine larabcin mutanen yaman wuquti wuquti babul mawaƙit babin da ke bayani akan lokutan sallah an aisha radiyallahu anha qalat aisha Allah ya kara mata yarda tace لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر حقيقة من ذن الله يكسن تينا صلى الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات وسماتا بجتك ماتا مؤمني ku kiyaye jama'a hausa muke akwai bambanci tsakanin mata muminai da matan muminai matan muminai ta yiwuwa su zama kafirai ne ma amma mata muminai su ne muminan don haka fayashhadu ma'ahu nisa'un sai wasu mata su zo su yi sallah tare da shi annabi din minal mu'minat su matan mu'mina ne mutalaffi'at suna lullube bi murutihinna da lullubin su an gane thumma yarji'na ila buyutihinna sannan sai su koma gidajensu ma ya'rifuhunna ahadun babu wanda yake iya gane su minal galas saboda duku-duku wato sallar asuba ce annabi sallallahu alaihi wasallam yi mata suka zo suka yi sallar to matan sai su lulluɓa jikinsu da hijabansu da mayafinsu har babu wanda ke iya gane wanta ce wannan wanta ce wannan me yasa saboda akwai sauran duhu wannan hadisin ya zo ne don ya bayyana cewa annabi yakan yi sallar asuba da wuri har a yi sallah aka ce wani lokacin wanda ke dama da kai ko hagu da kai ko gabanka ko bayanka tare da cewa ka san shi amma ba za ka iya shaida wani ba ne kaga an yi sallah an idar da wuri kenan ko kun fahimta muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi mana yace al-imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi a lamba ta 270 da 372 muslim kuma a lamba ta 645 washi sai malam yace murutuhunna din nan da aka ce murut mawafi ko sai ce aksiyatun tufafi ne min sufin na wuni yin haka na gashi ɗau khazin ko kuma na khaz wato mai kamar santsi mai kamar alhari ne shine zaka ce polyester polyester sunan shi kenan da turanci irin yadin da bahaushe ke cewa roba yace ka wannan yadin roba ne kamar irin yadin wando ina fatan kun gane shine khaz aw ghairihi ko kuma wani nau'in daban to malam samir a ƙasa sai ce wa zada al-musannif rahimahullahu fi sughra qabla hadha al-hadisi hadisan wahidan da hadisi da wanda yake da umdatul ahkam shawara ya dubo hadisi na 52 wa huwa shine an abu amr bin shaybani wa ismuhu sa'ad bin iyas abu amr bin shaybani sunan shi sa'ad bin iyas qala yake haddathani sahibu hadhihi ad-dar me wannan gidan ya bani hadisi wa ashara bi yadihi ila dar abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu sai ya nuna gidan abdullah dan mas'ud قال يتي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله أبلا دم مسؤول يتي لا تنبين وان الله وانا أيتي يا الله يفسو قال سيتي الصلاة على وقتها إن صلى أكل لوكتنتا الله يفسو وانا أيتي في يدك وانا أيتي kai sallah akan lokacinta Allah yana son wannan aikin har ma ya fi son wannan aikin fiye da duk wani aiki a musulunci kuntu sun yi aiki sannan Abdullahi dan Mas'ud ya ce sai ce manzon Allah to sannan sai wani aiki ke biye da wannan wajen daraja kana sai ce birrul walidaini kyautata wa uwa da uba yi wa uwa da uba biyayya ina fatan mun gane kuntu sunna ayyu sannan sai na ce sai wanne kana sai ce al jihad fi sabilillah sannan sai jihadi قال ابن مسعود يتي حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم waɗannan maganganu nan zan Allah ya gaya mini su walau istazattu hu la zadani ba na ne ne ya ƙara min ma ba ya ƙara mini ina fatan mun gane wanda yake rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito ne hadisi a lamba ta 527 da muslim muslim kuma a lamba ta 100 lamba ta 85 da kuma lamba ta 139 wannan hadisin jama'a yana nuna mana falalar yin sallah akan lokaci ko to haka Allah yake wa aqimis sala yake ka tsaya da sallah inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah wajibi ce musulmi yayi ta kuma farilla ne in zai yi ta din yayi ta akan lokaci don haka jama'a a bada muhimmanci game da yin sallah a kan lokaci wannan hadisin ya nuna mana ainihin falala da kuma darajar iyaye a cikin addinin musulunci bayan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai iyaye sai dai su iyaye ba bauta musu ake ba biyayya ake musu kyautata musu ake ihsani ake musu wannan wannan hadisi ya nuna mana jihadi yana da daraja yana da falala shi jihadi ma'anar shi shine gwagwarmaya wajen koyon addini da yaɗa shi da kuma kare shi kullum ina nuna mana mu gane cewa ma'anar jihadi shine kare mutuncin addinin musulunci ba wai kawai a tashi a yaƙi mutane shine jihadi ba da wannan 'yan bokon najeriya suka cuci mutane a ƙarƙashin shugabancin iyayen gidansu yahudawa suka ce 1804 wato hijirar bature tana da dubu ɗaya da ɗari takwas da hudu ɗan hudu ya tashi ya yaƙi mutane a ƙasar nan a'a wannan ƙarya ne ɗan hudu bai taɓa yaƙar kowa ba tun da yake har ya mutu sai dai an tsogale shi ne aka nemi hana su addini sarakunan gargajiya suka ce duk inda aka kama shi a kashe shi a kashe matan shi da 'ya'yan shi da almajiran su a kwashe dukiyar su a hana su wa'azi a hana su ibada sai suka ce to bari su tashi su kare kansu da suka tashi suka yi yaƙi shekara uku ma'anar wannan yaƙin shi ne kare kai da suka gama maganin wannan fitinar da aka danno musu sai suka ci gaba da bautawa Allah don haka in ka ce dan hodo ya tashi ya yaƙi mutane abin da ba a fassara ana zaune lafiya ya tashi ya yaƙi mutane don yana neman mulki ko a shi bai ce mai mulki ya bashi mulki ba bai ce mai mulki kada ya mulki ba amma abin da ya ce shine a yi adalci kamar yadda yanzu abin da nake gaya masu mulki kenan ku yi adalci ku daina danne wa mutane ƙuri'a ku daina satar akwati ku daina cin kuɗin mutane amma ba mu ce a fasa a yaƙi wani ba to amma in aka ce wannan wa'azin da muke muna cewa a daina satar akwati a daina zalunci a yi adalci in aka ce za a hana mu wannan wa'azin to sai mu tashi sai mu gwagwarmaya gwagwarmayar nan ko da za ta kai mu declaring yaƙi ne mu yaƙi kowa mu kashe na kashewa ragowar kuma a yi musulunci ne ma waɗanda suka rage daga cikin musulmi musulunci to wannan shi ne ma'anar jihadi haka annabi sallallahu alaihi wasallam haka fasara take ko da annabi ina son duk musulmi ya saka a kwakwalwar shi annabi ba zuwa yayi kawai ya rufe mutane da yaƙi ba da ya zo ne yai cewa ya qulu la ilaha illallah tuflihu ku faɗi la ilaha illallah za ku samu aljanna sai suka ce a ja'alal alu hata ilahan wahida yanzu kuma duk allolin da ake bautawa waɗannan ba za su yi ba kenan sai Allah ɗaya sai suka ce ba za ta yi ba tun da muke mu taɓa jin wannan bayanin ba iyaye da kakanni har sai Allah ɗaya sai suka ce ba za ta yi ba to sai suka tafi suka fara makirci a a kashe annabi sallallahu alaihi wasallam a a kore shi a a ɗaure shi a ɗaki har ya mutu kowa ya huta to sai suka yi yunkurin kashe shi din da suka yi yunkurin kashe shi Allah bai ba shi sa'a ba sai ya fita Allah bai ba shi sa'a ba afwan Allah bai ba shi sa'a ba sai ya fita daga garin da ya fita daga garin da ya tafi can fa ba shiryewa ya zo yaƙe shi ba ina son ku kiyaye wannan da kyau abin da ya sa jama'a na karanta bokon nan da kuka gani na karanta rubuce-rubucen yahudawa game da tarihin jihadi yahudawa sun rubuta sharri kuma suna karantar da 'ya'yan musulmi sharri game da tarihin jihadi idan ka je kana karanta islamic history tarihin musulunci yahudawa sun yi sharri suna nuna kawai annabi ya tashi ne kawai ya je ya yaƙi mutane ya shiryo daga madina ya zo a yaƙe su ko da annabi ya zauna madina bai taɓa shiryawa ya ce a je a yaƙe su ba yana zaune a madina ɗin mai kake manufar shi duk shekara sai a kinka sai a tafi aikin hajji duk shekara a kinka sai a tafi umara to sai suka ce umaran ma ba za a yi ba duk da umaran ma ba za a yi ba annabi bai ce a yaƙe su ba sai aka ce a yi sulhu amma tare da haka kuma sai aka yi ta zaluntar musulmi a haɗu da musulmi a buge a kashe a kwashe dukiyar to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya to haka za mu zauna a karar da mu to shi ne sai tashi ya kare kanshi da shi da sahabbai to in ka fahimci haka haka fa tarihin jihadi ya taso tun daga kan annabi da sahabbai haka tarihin jihadi ya taso har ya zo kansu dan fojo amma saka fasara da cewa ai wani bafulatani ne shanu suka kare mishi talauci ya dame shi sai ya tashi ya bubbuge hausawa da ke da mulki sai ya naɗa fulani wallahi haka suke rubutawa fa kuma abin mamaki muna da professors fulani da yawa a cikin history amma har yanzu sun kasa zama su ƙaryata wannan tarihin su rubuta abin da yake daidai kan haka zai sata wannan duk shirme ne na yahudawa yawa za ka faɗi da baki su rubutawa suka yi kai kuma sai ka rubuta kai professor ne a history sai ka rubuta ka ƙaryata abu muna da profesa profesa na tarihin duniya fa gaba ɗaya musulmi ne profesa mazuri duk duniya wanda ya fi kowa sanin tarihi musulmi ne faɗan ƙasar kenya ko tanzania har nan jami'ar jos yakan zo mana lakta shekarun baya fa amma abin ta kai ce har yau irin su profesa mazuri da su yi rubutu sun karyata waɗannan abubuwan daga nan ya gane sharrin da ya kenan in ya tarbiyyance ka ina kiyaye don haka kun ji ma'anar jihadi jama'a to kuma sai ibnu mas'udin ya ce annabi ya karantar da ni waɗannan bayanai kuma da na nemi ya ƙara min da ya ƙara mini to a nan sai malamai suka ce an hana amfani da kalmar lau saboda lau tana buɗe mabuɗin asara to ma'ana ta ce ina ma ba to amma haka ce kaga a irin wannan halin ya halatta dan gashi ya ce ba na nemi ya ƙara min da ya ƙara mu na biyu wannan ya nuna haƙurin annabi game da karantar da ɗalibai yanzu ba shi annabin ne ya gaji da su ba su ɗaliban ne suke suka suka ta tambayar ma don ba gashi yana cewa ba na nema da ya ƙara min wato shi annabi a shirye ke karanta sallallahu alaihi wa sallam Allah ya taimaka فحديث النبي أكتم باب المنع عن جابر بن عبد الله قال جابر بن عبد الله يتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصليها بغلس متفق عليه jabir dan abdullahi allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda kun ga wannan abin da waɗannan matasan suke a cikin garurukan nan jama'a alheri ne shi ne tara an mutsi mutsin yaran nan ana karantar da su ko kuna ganin ta ɓata lokaci ne wallahi ba karamin alheri ba ne kamata ya kowane matashi ya je anguwarsu ya samu lauren gidansu ko kuma masallacin anguwarsu minti talatin ta isa minti talatin ta isa ka tara yaran kana zuba musu tunani na addini shi ne abin farko da yake fara shiga kafin karatun domin ka fara su a masallaci ne za su ce ba yi karatun ne karatun addini to ka gyara tunaninsu sannan sai ka samu ko a lantara kai ka rinka ɗaukowa aya ɗaya kana biya musu kuma in zai yi a samu haka kullum jama'a don haka a samu matasa uku su raba kansu wani ya kwana uku wani ya kwana biyu wani ya kwana biyu dukkan guwanni kamata ya a samar da haka jama'a nan da shekara ashirin sai kun ga canji shine revolution sai kun ga juyin juya hali in aka tara yara arba'in aka yi musu haka ko da shekan ya kwashe guda talatin da takwas sai an samu guda biyu balle in allah ya so shekan ba zai samu nasara a haka abin da nake ishara waɗannan yaran da kuke ganin su suna ruwaito hadisai su jabir bin abdullahi su suka waye gari suka zama manyan malamai ko to a masallaci annabi yake tara sai ne musu islamiyya saboda shauki da sabawa da masallacin ma sai suka koma a masallacin ma suke kwana in hakan islamiyya sai kowa ya baje a wurin kawai ba ruwan shi ya ji ya ci tuwo sai dawo kwance shi da security lokacin nan ba wanda zai zo ya ɗau wani yaro je yanke kai shi وعن جابر بن عبد الله قال جابر بن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر النبي صلى الله عليه وسلم يكفن تيكا يصلى الظهر بالهاجرة معنى هاجرة شنو إيه رانا تاكي bayan ta ɗan yi zawali kaɗan amma tana nan gangar ɗinta shine alhajira wal asra ita kuma ya sallar la'asar wa shamsu naqiyya a lokacin da rana take da haskenta fari kar annabi sallallahu alaihi wasallam hakan yi ta wannan biyu yana nuna annabi yana yin sallah a farkon lokaci ne ina fatar mun gane wal magriba sallar magriba kuma idza wajabat idan ita rana ta faɗi wajaba ma'anarsa a tsuran larabci shine faduwa a cikin Allah yake cewa fa idza wajabat junubuha idan raƙumin gefen su ya faɗi wal isha ita kuma sallar isha ahyanan wa ahyanan lokaci lokaci yakan yi ta ma'anar wannan ga sha ƙasa mana yace hadha lafzul bukhari wa fi muslim ahyanan wa akhiruha ita sallar isha lokacin annabi jinkirta ta har ma ya kai wani lokacin sulusi na farkon dare shine har ta kai sallah ƙarfe goma sannan ya yi ta wa ahyanan wa ajil wani lokacin kuma sai gaggauta ta da zarar suka iya bata sai ya wuta ga shi ce idan ra'ahu mujtama'u ajjala idan annabi ya ga sahabbai sun taru da wuri sai gaggauta wa idan ra'ahum abta'u idan kuma ba taru da wuri ba sun yi jinkiri akhara sai jinkirta ta wa subha ita kuma sallar asuba kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya salliha bi ghalasin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin ta bi ghalas da sauran duhu duhu wato shine duku duku da ake cewa muttafaqun alaihi bukhari da muslim su suka rawaito ainihin wannan hadisi bukhari ya rawaito wannan hadisi a lamba ta ɗari biyar da sittin muslim a lamba ta ɗari shida da arba'in da shida allah maɗaukacin sarki ya taimake ni jama'a saboda yadda lokaci ya ƙure insha allahu ta'ala a nan za mu saurara sai dai idan an yi addu'a din da allah kowa ya zauna inda yake akwai sanarwa da zamu insha allah fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika